الظلام بنوره واعتى بخير شفائه وعلى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه صلوا عليه وسلموا صلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور طلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الآلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم amma badu ‘yan uwana musulmi maza da mata manya da yara masu sauraronmu ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za da kuma Allahu magfiratan wa faidatan wa rahma wa taufiqan wa sitran wa ri'aya a idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya a game da sha'anin bayani game da ainihin kudubban masallacin kudus manya-manyan kudubban annabawa wanda suka raya masallacin kudus ta hanyar gini ta hanyar ibada ta hanyar ambatan Allah mun gaya muku cewa dalilin da ya sa Allah tabaraka ta'ala ya ce da shi allazi barakana haulahu allazi barakana haulahu wato masallaci ne wanda muka sanya albarka daura da shi masallaci ne wanda muka sanya albarka daura da shi domin kuwa wuri ne na saukan mala'iku wuri ne na saukan wahayi wuri ne na ibadu da annabawa ala nabi na alaihi salatu wassalam suka yi ta yi a wurin kuma wuri ne wanda yake kewaye da itatuwa da ƙoramu mun faɗi cewa da dimashka da urdun da falastin duka suna kewaye ne da wannan masallaci wannan masallaci kafin bayyanar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine alƙibla kowane musulmi domin duk annabin da Allah ta'ala ke aikowa to masallacin Qudus yake kallo har hadisi ya zo cewa lam yab'asillahu nabiyyan munzu habada adamu alaihi salam illa ja'ala qiblatahu sakharata baitul miqdisi Allah ta'ala bai taɓa aiko wani annabi daga cikin annabawa ba tun daga lokacin da ya sauko da annabi Adamu alaihi nan ƙasa wannan duniya sifa ce ya sanya alƙiblar wannan annabi ita ce dutsen baitul miqdisi kuma gidan mulkin annabi Dawud ko fadan mulkinsa tana nan a Sihiyun kabarinsa yana nan a Sihiyun kuma mun faɗi cewa a annabi dawudu shi ne fara gina wannan masallaci kafin ɗan shi shi ma annabi suleiman ya zo ya iske masallaci domin annabi ibrahim ya zauna wurin annabi musa ya zauna wurin jikoki da 'ya'ya har aka kawo kan annabi dawud shi kuma ya zo yi ta aikin wurin har ya zo zai rasu bai kammala ba yi wa ɗansa annabi suleiman alaihissalam umarni to shi ko annabi suleiman bayan annabta allah ya ba shi mulki mai tsananin ƙarfi aljanu na masa biyayya iska na masa biyayya yana narka karafuna idan aka tashi ɗebo gwalagwalai da zinarai ha abun zai baka mamaki to da wannan gwalagwalai da waɗannan zinarai da duwatsu farare da jajaye annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya dinga yin aikin wannan masallaci Allah ya keɓance shi da mulki mai tsananin ƙarfi. Maulamu Shehu Ibrahim Allah ya ƙara mar yadda yana cewa wai Suleimanun malkun sakharal jinna bainama قد استخدم الهادي ملائكة من كفى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سليمان ملك سخر الجن بينما قد استقدم الهادي ملائكة من كفى فأسرى به الله الجليل جلاله إلى القرس للعلو العلي متصرفا وإني به أسري وأسري بسره لدى الهضرة العليا أرى متأجفا عليه صلاة الله ثم سلامه يقربني الديان عني يا قد عفا عليه صلاة الله ثم سلامه على الهدى قد ولوا بذل إلى اختفاء عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والد شيخا وأصلا ومقتفى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي قفا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي قفى بذا القدر والمقدار ما قال قائل ضياء من الهادي البريات مصطفى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله a maulan shi ibrahim allah ƙara mar yadda ya ce annabi suleimanu sarki ne alaihi salam allah ta'ala ya hore masa aljanu suna masa hidima ya ce amma albishirinku musulmi shi kuwa alhadi annabinmu mai shiryar da halitta Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi sallama hakika shi kuma mala'iku ne Allah ya hore masa suke masa hidima. Annabi Suleiman iska tana ɗaukar shi ta sama da shi yana tafiya kamar a cikin jirgi. Amma annabinmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama Allah ta'ala ya yi tafiyar dare da shi ya wuce sama ta ɗaya da shi ta biyu ta uku har ta bakwai ya wuce sidratul muntaha ya kai shi inda wani ɗa bai taɓa zuwa ba ya ce to saboda haka ni ma da albarkacinsa ne nake yin tafiya zuwa ga fadar Allah tsakar dare kuma ina tafiyan ne da sirrin soyayyarsa yasa da'iman za ka gani a gaban Allah na yi sujada a yan uwa musulmi mu sani cewa annabta da mulki da za ka kasa annabta kaso ɗari to za ka iske tis'in da biyar kana kudus da za ka kasa mulki kaso ɗari za ka tadda tis'in da biyar a masallacin Kudus. Saboda haka ne Allah tabaraka ta'ala ce allazi barakana haulahu subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakana haulahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim. Annabawa, ala nabi na alaihi salatu wassalam, baki ɗayansu bani Isra'ila ne, sai guda goma ne kawai a cikin annabawa waɗanda ba banu Isra'ila ba. Annabi Nuhu, alaihi salam, annabi Hudu, alaihi salam, annabi Salihu, alaihi salam, annabi Ludu, alaihi salam, annabi Shu'aibu, alaihi salam, annabi Ibrahim, alaihi salam, annabi Ismail, alaihi salam, annabi Ishaq, alaihi salam annabi aqub alaihi salam da kuma shugabanmu majibincin lamarinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan guda goma ɗin nan su kaɗai ne ba cikin yahudawa ba amma sauran annabawan dukka baki ɗayansu banu isra'ila ne waɗannan da kuka ji mun zana sunayensu ɗin nan yanzu to su ne kaɗai waɗanda ba banu isra'ila ba domin annabi yaqubu alaihi salam shi ake kira isra'ilu shine isra'ilu sunansa kenan to ƴaƴansa su ne banu isra'il su annabi yusuf kenan su ake kira banu isra'il baki ɗayansu jikokin annabi ibrahim ne ala nabina wa alaihi salatu wassalam shine zaka ji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, wa tilka hujjatina, wancananka ita ce hujjarmu, wadda annabi Ibrahim alaihissalam ya kafa hujja da ita a bisa kaɗaitakar Ubangiji tabaraka wa ta'ala na daga faɗuwar rana da kuma ɓacewar wata da kuma gushewar taurari falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban ƙala haza rabbi falamma afala ƙala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazigan ƙala haza rabbi فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to daga nan ne wa hajjahu qaumuhu saboda wannan tauhidi wannan shine kusan sirrin da yake gudana a cikin sha'anin tarbiyya da ake jin labari kar a ɗauka wai wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne da ake ji yara ƙanana suna faɗi ɗin nan ko wasu mutane ko wasu a ba haka bane ba haka bane wannan hujjar ce da Allah ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim ita ce wato take gudana a hannun waliyai a matsayin tarbiyya ana so a yi maka tarbiyya har sai ka tabbatar cewa kullu shay'in halikun illa wajahu kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikrami amma ba ana nufi wannan Allah wannan Allah wannan Allah shi kadai ne Allah wato manufa rana ta fadi ka tabbatar ba ita ke baka haske ba wata ya fito ya bace ka tabbatar ba shi ke baka haske ba haka nan taurari to haka nan kuma sauran halittu kai ta bin su ɗaya bayan ɗaya tun kana ganin babanka zai taimake ka sai ya mutu sai ka gane ba shi ba ne babakka sai ta mutu sai ka gane ba ita ba ne da sauransu kana bubbin halitta har sai ka tabbatar wahada hula sharika lahu Allah shi shi kadai ne ba wani abokin tarayya a gare shi to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wancananka ita ce hujjar mu wadda annabi Ibrahim a.s. ya kafa hujja da ita ya kafa hujja da ita a bisa ɗayantakar ubangiji tabaraka wa ta'ala atainaha ibrahima mun ba da ita wannan hujja ga annabi Ibrahim alaihissalam ala qaumihi domin ya kafa ta akan mutanensa domin ya kafa ta akan mutanensa narfa'u darajatin man nasha'u muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama a cikin ilimi ga walittaka da kuma ma'arifa inna rabbaka sani dai cewa lalle haƙiƙa ubangijinka hakimun gwani ne cikin iya aiki kuma alimun masani da halittarsa yana daga abin da Allah ta'ala ke banci annabi Ibrahim alaihissalam da shi wanda ya ƙara masa daraja a cikin darajarsa cewa annabawa baki ɗayansu ‘ya'yansa ne da jikokinsa duk inda ka ga wani annabi to ɗansa ne ko kuma jikansa shi ne ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun yi masa baiwa da samun ɗa mai suna annabi ishaq annabin Allah da kuma jika mai suna yaƙub shi ma annabin Allah ala nabina wa alaihi salatu wassalam kullan wato kowane ɗaya daga cikin waɗannan annabawa guda biyu ishaqa da yaquba hadaina mun shiryar da shi wa nuhan kaga annabi nuhu adamu sani alaihi salam hadaina shi ma mun shiryar da shi min qablu tun kafin mu shiryar da annabi Ibrahim da zuriyarsa ala nabi na alaihi salatu wassalam kuma ana kirga wannan daga cikin ni'imomin da Allah ya annabi Ibrahim alaihi salam domin kuwa ana faɗin darajarsa da ‘ya'yansa da jikokinsa cewa su annaba ne to sai Allah ce to ai ba wai ‘ya'yansa da jikoki ba iyayensa ma a ciki akwai annabawa shine wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu ai ba ba yake a wurin annabi Ibrahim din to kuma darajar uba ana kirga ta a cikin darajojin ‘ya'ya. ɗa yana iya kirga darajojin iyayensa a cikin darajojin shi, shi yasa bayan Allah suke girmama ‘ya'yan salihai da waliyai. Wanda bai sani ba sai ya ringa ganin a to ya haka kawai dan an ce babansa wali ne ko ko dan an ce babansa sharu ne ko dan an ce babansa malami ne ko dan an ce babansa kaza kaza kaza a'a martabar uban ko da bai biyo hali irin na uban ba to ana kallon martabar ubansa a jikinsa ba za a sa shi ya zama dole shi shugaba ne ko jagora a cikin addini ba amma girmama shi yana daga girmama ubansa idan kana so ka san wannan in ka haifi ɗa to ka ringa lura da duk abin da ya same shi ya kake ji a jikin in abu mai kyau ya same shi ya kake ji in mummuna same shi ya kake ji to anan ne zaka gane manufar salihan bayi da suke girmama ƴaƴan shehannansu da kuma malamansu yace wa min zurriyatihi yana daga cikin jikokin annabi ibrahim alaihissalam dauda wato annabi dawudu ɗan aisha wasu laimana da annabi suleiman wanda muka baku tarihinsa jiya ɗan daudu wa ayyuba da annabi ayyuba ɗan ƙausu ɗan razahu ɗan isu ɗan ishaku ɗan annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam wa yusufa da kuma annabi yusuf ɗan yaqubu ɗan ishaku ɗan annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam wa musa wa haruna da annabi musa da annabi harun ƴaƴan imrana ɗan yasharu ɗan fahisu ɗan lawi ɗan yaqubu ɗan ishaku ɗan annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam wa kazalika wato yadda muka sakanta wa annabi Ibrahim muka ɗaukaka darajojinsa muka ba shi yawan ‘ya'ya muka ba su annabta na jizil muhsinina muke sakantawa ma'abota kyawawan ayyuka ba wai annabi Ibrahim kawai muke wa wani duk wanda ya kyakkyawan aiki za mu girmama shi za mu darjanta shi za mu raye gidansa za mu girmama 'ya'yansa za mu ba su ilimi mu ba su walittaka wa zakariya da annabi zakariya dan azani dan barkaya daga cikin zuriyar annabi suleiman dan dawudu alaihissalam wa yahaya da annabi yahaya dan zakariya'u wa isa da annabi isa dan maryamu diyar imran to anan da Allah ya kawo wa Isa ɗin nan shi ne yake tabbatar da cewa wato ‘ya'yan mace suna daga cikin zuriyar mutum ‘ya'yan mace suna daga cikin zuriyar mutum domin ana kawo maganar zuriya da jikokin annabi Ibrahim amma aka ce wa Isa kuma Isa ɗan Maryam ne shi yasa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama bawa ko da ta ɓangaren babarsa ne ya samu wannan girma a girmama shi kurum girma na Allah ne kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya girmama sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sani annabi bai da ɗa namiji wanda ya rayu balle ya aure duka ƴaƴansa maza suna ƙanana suke rasuwa duka sharifan nan waliyan nan kuduban nan manya manyan gaggan malaman nan jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun gaje shi ne sun samu sirri ne ta bangaren iyayensu mata saboda haka Allah ya ba mu albarkacin su baki daya duk wani mai daraja Allah ya ba mu albarkacin sa wa Ilyasa da kuma annabi Ilyasu dan Nusi dan Finhasu dan Ilazaru dan Harunu kullum minas salihina Allah tabaraka wa ta'ala ce kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin wato managartan bayi wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim ala nabina alaihi salatu wassalam hakika shi ma mun shiryar da shi domin ko shi ne babban ɗan annabi ibrahim alaihissalam ta ɓangaren matarsa hajaru annabi isaac ɗansa ne ta ɓangaren matarsa sara wali ya sa'a da kuma annabi mai suna ali ya sa'u ɗan akhdubu ɗan ajuzu wa yunusa da kuma annabi yunus ɗan matta yana daga cikin jikokin annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam wa ludan da kuma annabi ludu ɗan harana wato harana ɗan uwan annabi ibrahim ne ko da ke waɗansu malamai sun ce a annabi ludu ɗan yar uwar annabi ibrahim ne wasu kuma suka ce a ɗan ɗan uwansa ne wa kullan kowane ɗaya daga cikin waɗannan annabawa faddalna alal alamina wato mun fifita shi a bisa mutanen zamaninsa baki dai da annabta da manzanci wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikwanihim hakika mun fifita waɗannan annabawa sannan mun fifita waɗansu daga cikin iyayen waɗannan annabawa sannan mun fifita waɗansu daga cikin ‘ya'yansu da jikokinsu da ‘yan'uwansu wacce ta bainahum wato mun zaɓe su mun ba su manzanci mun zaɓe su don halaranmu don zuwa fadanmu wa hadainahum kuma muka shiryar da su ila siraɗin mustaqim ya zuwa tafarki miƙaƙƙe madaidaici allazi yuwassilu ila hadratu qudsina wanda yake sadar da wanda ya biyo shi ya zuwa halarar tsarkinmu zalika hudallahi kaga wannan addini wanda aka shiryar da annabawa a kansa shine addinin Allah ya hadi bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana shiryarwa da shi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa walau ashraku da sun hada Allah da wani alal taqdiri la habida anhum ma kanu ya'maluna lalle hakika da aikinsu da suka aikata ga baki ɗayansa ya ɓaci ko da ku sun kasance masumai ne daga yin haka ula'ikan lazina atena humul kitaba waɗancanan ka su ne waɗanda muka ba su littafi wal hukuma muka ba su hikimar iya yin hukunci tsakanin bayi wan nubu'ata da kuma annabta fa in yakfur biha ha'ula'i idan waɗannan mutane mazauna garin makka sun kafirta da ita hasadan min inda an fusihim faƙar wakkalna biha haƙiƙa mun dogarar da yin imani da ita da kuma tsayuwa da ba da haƙoƙinta ƙauman ga waɗansu jama'a daga muhajirai da ansaru da kuma waɗanda za su biyo bayansu laisu biha bi kafirina waɗanda su ba su kasance masu kafircewa da ita ba Allahumma ja'alna minhum ulaika allazina hadallahu waɗancananka su ne waɗanda Allah ya shirye su fabi hudahum iktadi saboda haka da shiryarsu na tauhidi da haƙuri da juriya ake so ka riƙa yin koyi. Ƙulla as'alukum alaihi ajara, ka ce da al'ummanka, ni ba na tambayan ku wani lada bisa isar muku da saƙon alƙur'ani da na yi in huwa, shi alƙur'ani bai kasance ba illa zikira sai face tunatarwa, wato taskiratan wa mau'izatan lil'alamina ga talikai ga baki ɗaya. صدق الله العظيم وصدق رسوله المصطفى الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين a kuma yana daga cikin annabawan su banu Isra'ilan nan mazauna wannan masallaci da annabi ya je daren Isra'i wanda su ma sun zauna a wannan masallaci Masjidul Qudsi akwai annabi Sha'aya alaihi salam shine wanda ya fara yin bishara da bayyanar annabi Isa da kuma zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi wannan annabi sha'aya yana daga cikin annabawan da aka kashe su banu isra'ila su ne suka kashe shi suka yanka shi da zarto sai allah tabaraka ta'ala ya sallada musu maƙiyinsu a kansu ya kore su daga garinsu ya karkashe su ya kashe 'ya'yansu ya kama matansu kuma garinsu madinatul kursi ko iliya a ta zama wato kango sai da aka shekara saba'in ba kowa a wurin mulki ya koma wato wurin mutanen Babila daga cikin annabawa waɗanda suke mazauna Madinatul Kursi akwai Armayau annabi Armayau alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi zuwa Banu Isra'ila don ya ba su labari da cewa Allah yana fushi da su domin sun bar addini sun daina zuwa Baitul Miqdisi sun daina bautawa Allah tabaraka wa ta'ala sun juya wa addinin Allah baya sai suka mai duka suka ɗaure shi suka mai duka suka ɗaure shi sai Allah ta'ala ya turo buktu nassar shi kuma dama idan ka juya Allah ba sai Allah ya kawo maƙiyin shi ya ma duka to sai Allah ya kawo wani maƙiyin Allah ya zo ya karkace su ya rushe gidajensu ya kama 'ya'yansu da matansu ya mai da su bayi ya rusa masallacin kudus ɗin ma da annabi suleiman din ya gina ya rusa ya kwashe gwalagwalan ya kwashe kayan amfani duk wani abu mai tsada a masallacin ya kwashe ya tafi da shi sai annabi armayau ya fita daga madinatul kursi ya koma misra ya je ya zauna a misra har sai da allah tabaraka ta'ala ya yi masa wahayi cewa ya dawo iliya wato madinatul kursi sannan ya dawo kuma yana daga cikin annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam mazauna wannan wuri wannan masallaci da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama daren isra'i daren 27 ga watan rajab shine annabi zakariya'u alaihi salam wanda shine mijin wato yar uwar mahaifiyar sai da maryam alaihi salam babar annabi isa ala nabina alaihi salatu wassalam lokacin da ta haifi maryam babar annabi isa alaihi salam to a lokacin babanta ya rasu sunan babanta imrana to shi wannan annabi zakariyahu alaihissalam shi ne ya reni ita maryam babar annabi isa alaihissalam kamar yadda allah tabaraka ta'ala ya faɗi iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim ali imrana ayata 34 har zuwa bakin aya ta 37 بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim, wato Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama annabawa ƙwarai-ƙwarai da gaske tun kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallama sai dai duk girman da suka samu da darajojin da suka samu duka sun samu ne saboda albarkacinsa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa inna Allah astafa Adama lalle hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi Adamu alaihi salam da khalifanci da manzanci. wa Nuhan, kuma Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa lallai ya zaɓi annabi Nuhu, alaihi salamu, da manzanci da kuma gargaɗi, wa ala Ibrahima, kuma lallai haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi iyalan gidan annabi Ibrahim, alaihi salam, da annabta da manzanci, su ne annabi Ishaq, alaihi salam, annabi Aqub, alaihi salam, da kuma jikokinsu su ne al'asbat. da kuma annabi Ismail salam wanda shi ne kakan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shugabansu shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya girmama shi ya ba shi annabta ya ba shi manzanci ya ba shi walittaka ya ba shi mahabbatul jami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wa ala imrana kuma hakika lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zabi iyalan gidan imrana su ne musa da harun ala nabina alaihi salatu wassalam alal alamin a bisa talikan zamaninsu baki ɗaya zurriyatan ba'daha min ba'din wannan zurriya ce da sashen ta yare santu daga sashi fin nasabi wa dini wallahu sami'un shi Allah mai ji ne ga dukkan maganganun bayinsa kuma mai ji ne ga dukkan ayyukan zahiri na bayinsa da suke yi alimun kuma Allah tabaraka ta'ala masani ne da abin da yake cikin zikatan bayinsa da kuma abin da yake cikin boyayyun halayensu Allah ta'ala yana zaben wanda ya tsarkake maganarsa ya tsarkake aikinsa ya gyara zuciyarsa ya tsabtace ta sai ya bashi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba mai ce da shi dan me to Allah ya zabe su shine a wannan ayoyi da aka karanta yanzu ubangiji tabaraka ta'ala ke cewa iskala timratu imrana ka tuna da lokacin da matar imrana ta ce wato ita ce hannatu bintu faquza ita ce kakar annabi isa ala nabina wa alaihi salatu wassalam ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu cewa ni lallai na yi alwashi wato na yi bakance a gare ka cewa mafi baɗani abin da yake cikin ciki na idan na haife shi zai zamanto muharrara abin ‘yantawa likidimatu baitul miqdisi Allah na maka alkawari abin da yake ciki na ban san ko menene ba amma idan na haife shi zan ba da shi hadiya na ‘yantar da shi gare ka zai zama bawanka tsantsa banda ɗakinka bai da aikin hidima hidimarsa baki ɗaya hidimar ɗakinka ba zan shagaltar da shi da wani aiki ba in ba wannan ba fataqabbal minni ya Allah ina roƙonka ka karɓa daga gare ni innaka anta samiul alim domin cewa hakika lallai kai ne mai jin roƙo kuma masanin buƙatu da niyoyi na bayi wato bani Isra'ila a idan suka ce sun ‘yanta ɗa sun ba wa Allah kamar yadda ita sai da hannatu take cewa mafi baɗani muharrara na yi bakance inni nazartu mafi baɗani muharrara na yi alwashi a gare ka ya Allah cewa abin da yake cikin cikina wato idan na haife shi zai zamanto abin ‘yantawa don hidimar masallacin ƙudus ba zan sa shi wani aiki ba in ba wannan ba to abin da suke nufi da wannan ‘yantawa ɗin wato aka haifi yaro sai a kawo shi coci ko kuma a kawo shi wannan masallaci masallacin ƙudus nan zai zauna nan zai dinga hidima yana share-share yana goge-goge ba zai bar wurin ba har sai ya kai shekarun balaga to idan aka ga ya kai shekarun balaga sai a ba shi zaɓi kana so ka ci gaba da wannan hidimar da ka taso a kanta ne ko kuwa kana so ka tafi za ka je kai wata hidima taka kuma idan ya ce zai tafi to ba za a matsa masa ba za a kyale shi amma idan ya ce a'a abin da na taso a kai na saba da shi shi zan yi to shikenan sai a bar shi ya rayu a wurin to haka ita hannatu ta yi bakance tsakaninta da Allah ce abin da za ta haifa za ta ba da shi amma ƙa'ida ba a yi wa mata maza kawai ake yi wa irin wannan to ita kuma bata san mace bace a cikin cikinta domin su mata bai yiwa a kai su masallaci a ajiye su a ce su yi wa masallaci hidima domin suna da abubuwa da yawa da yake bujiro musu na al'ada na haila to ita hannatu mahaifiyar sai da maryam alaihi salam bata san me a cikinta ba ta zaci namiji ne sai ta ce ta ba wa Allah abin da yake cikinta zai hidima a masallacin Kudus. Wato asalin wannan kissa yadda yake a shi annab Zakariya'u da shi Imrana mahaifin ita sai da Maryam babar annabi Isa alaihissalam sun auri mata biyu ‘yan uwan juna. Shi annabi Zakariya'u ya auri ashiya abin tufaƙuza. shi kuma Imranu ya aure Hannatu bintu Faquza to sai ya zamana ita Ashiya ita ta haifi Yahaya Annabi Yahaya alayhi salam ita kuma Hannatu ita ce ta haifi Maryam alayhi salam to wannan sai ya sa Annabi Isa da Annabi Yahaya alaihi assalam suka zama ‘ya'yan gwaggwanni ita hannatu bakarara ce ba ta haihuwa wata rana tana zaune ƙarƙashin itaciya sai ta ga wani tsuntsu wannan tsuntsu ya yi sheƙa a kan itaciya ashe ya ji ya nemo abinci ne yana da ‘ya'ya a cikin wannan sheƙa da ya samo musu abinci sai ya kawo yana ba su a baki to ita kuma wato hannatu sai ta ga wannan abu da wannan tsuntsu yake sai ta ji zuciyanta ya motsa ina ma a ce ita ma tana da ɗa sai ta yi alkawari ta yi bakance cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta ta da ɗa namiji za ta ba da shi sadaka ya riƙa yin hidima a baitul muƙaddasi ya zama daga cikin hadiman masallaci to kwatsam sai Allah tabaraka wa ta'ala maji roƙon bawa sai ya ba ta ciki shine cikin sai da Maryam alaihissalam babar annabi Isa alaihissalam. To daga ɗaukar cikin sai da Maryam sai mahaifinta Imrana sai ya rasu, ita kuma Hannatu babarta tana ɗauke da cikinta a lokacin. Shine Allah tabaraka ta'ala ke gaya mana falamma wada'atha. To a lokacin da ta haife ta, ta ga ta fito ta mace, ita kuwa namiji take so saboda ta cika bakancan da ta yi wa Allah. Ƙalat sai ta ce cikin ɓacin rai rabbi inni wa ba'atuha unsa kash ya ubangiji na hakika gashi kuma yar budurwa na haifa ni kuma namiji nake so domin in cika bakance na da ne maka sai Allah tabaraka taala ce wallahu a'lamu bima wada'at shi Allahn da ya bata mace bayan kuwa namiji ta roƙa ya fi ta sanin abin da ta haifa wato Allah yana girmama abin da ta haifa ɗin sai ta ce, Walaisa zakar kal'unsa, aini namiji na roƙa a bani, namiji kuwa bai yi kama da macen da aka bani ba, to amma babu komai Allah na gode, wa inni sammaitu ha Maryama, lallai haƙiƙa cewa ni, ba zan warware bakance na ba, na sa mata suna Maryamu, wato, Maryam a yarensu. ma'anan shi shine al'abidatul khadima al'abida al-khadima mai yawan ibada mai yawan hidima ga Allah sai kuwa wannan suna yi tasiri akan sai da Maryam alaihassalam har sai da ta kai an kirga ta daga cikin matan duniya masu daraja guda hudu waɗanda babu kamarsu waɗanda duk duniya Allah bai kamarsu ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hasbuka min nisa'il alamin arba'un maryam bintu imran wa asiyatu imra'atu fir'aun wa khadijatu bintu khuwailid wa fadimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishe ka ka san a cikin matan duniya baki ɗaya waɗanda suka fi falala da daraja su hudu ne akwai maryam diyar imrana ita ce babar annabi isa wannan da muke magana yanzu sannan akwai asiya matar fir'auna wadda za ta zama cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira akwai Khadijatu bintu Khuwailid akwai Khadija diyar Khuwailid ainihin uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma uwar ƴaƴansa akwai Fadimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai Sayyida Fadimatu Zahra alaihi salam wadda ita ce shugabar su baki ɗaya to daga nan sai ita Hannatu mahaifiyar Maryam kakar Annabi Isa alaihi salam sai ta ce wa inni u'izu habika cewa ni lalle haƙiƙa ya ubangiji ina nema mata tsari daga wurinka wa zurriyataha da ita da zuriyarta mina shaitanun rajim daga sharrin shaiɗan wanda yake abin jefewa da taurari na wuta fataqabbalaha rabbuha sai kuwa ubangijinta ya karɓa mata bakancanta ya karɓi mace a matsayin namiji bi ƙabulin hasanin hannu biyu-biyu da karɓuwa wadda take kyakkyawa shi ne tsaye da Maryam da Allah ya yi a makamin namiji, Siddiki. Kuma Allah tabaraka ta'ala ya sanya irin biyayyar da take masa, bai taƙaita ba bai kasa ba daga irin biyayyar da namiji ke masa, har sai da ta kai ana ƙirga ta daga cikin jimillar mazaje. Ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa, wa kanat min alqanitin ba wa kan min alqanitati ba mace ce amma aka ce wa kanat min alqanitin ya kamata a ce ta kasance daga cikin masu tsoron Allah mata sai ya ce ya ta kasance daga cikin mazaje masu tsoron Allah ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamula minar rijali kasirun wa lam yakmul minan nisa illa arba'un asiyatu bintu muzahim wa maryamu bintu imran wa khadijatu bintu khuwailid wa fadimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ce mazaje da yawa sun cika sun samu kamala a wurin Allah, amma ba a samu cikakkun mata ba sai guda hudu. Akwai Asiya, diyar Muzahim, matar Fir'auna kenan. Yanzu Allah zai aure ta a aljanna. Akwai Maryam, diyar Imrana, babar Annabi Isa, alayhi salam ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai aure ta a aljanna. Akwai Khadijatu bintu Khuwailid, ita dama ita ce uwar gidan manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi sallama to sannan sai diyarsa kuma ita ce shugabar su duka alaihi salam wa ambataha sai kuwa Allah ya tsirar da ita wato ya raya ta nabatan hasanan tsirarwa wadda take kyakkyawa wato rayuwa wadda take kyakkyawa cikin tarbiyya sai ya zamana wato tashinta yana ba da mamaki girman da yaro zai yi a shekara to ita sai da Maryam tana yi ne a kullum, kullum tana girma. An rawaito cewa ita Hannatu mahaifiyar sai da Maryam lokacin da ta haife ta ta lullube ta a cikin wani wato kyalle, wani bargo ko wani mayafi sai ta ɗauke ta. Yake dama gidansu gidan waliyai ne. Ita mijinta ita Hannatu babban waliyi ne kwarai da gaske. Don ya kai makamin kurbaniya a irin wilayarsu. ana kiransa Imrana, babba ne cikin hadiman masallacin Kudus. To, ta haifi ɗiyarta Maryam mijinta kuma ya rasu, sai ta nannaɗe ta a cikin mayafi ta ɗauko ta, sai ta kawo ta tsakiyar manya-manyan malaman Yahudawa, wanda suke wa masallacin Kudus hidima, sai ta ce ga alwashin da ne wa Allah, ga bakancen da ne wa Allah, na cika ga nan na kawo muku, wannan na ba masallacin Kudus hadiyata. to sai suka kama jayayya ni zan ɗauka ni zan ɗauka ni zan ɗauka ni zan ɗauka saboda dalili ita ce diyar shugabansu imrana shine shugabansu a masallacin kudus ba mutumin allah kamar shi to sai annabi zakari ya ushi ma yana cikinsu shi kuma yana gabansu domin shi annabi ne to sai shi ya ce ana a haƙƙu biha ai ni ne na fi dacewa in ɗauki maryam aka ce dan me ya ce indi khalatiha a wurina akwai gwaggwanta, matata ƙanwar mahaifiyata ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Da suka ce wala mu ba mu yadda ba, ba ruwanmu da wannan mu uban yarinyar nan muke duba ba irin alherin da bai mana ba ba irin in Allah ya taimake mu ta taso da irin irin nagartar babanta ai gida ya rayu. To su waɗannan manyan malamai na Yahudawa su ashirin da bakwai ne. Aka yi ta musu ana jayayya sai aka ce to abin da za a je a yi ƙuri'a a je warama wadda ake yin ƙuri'a a cikinta a je a jefa alƙalma da aka je aka jefa alƙalma sai alƙalamin kowa ya ƙasa alƙalamin annabi zakari ya'u sai taso sama to daga nan sai annabi zakari ya'u sai ya ɗauke ta shine Allah ke gaya mana waka falaha zakari ya'u ko waka falaha zakari ya'u sai shi annabi zakari ya'u sai ya ɗauki sai da maryam yake renanta shi annabi zakari ya'u ɗin nan yana daga cikin manya-manyan mazajen masallacin Kudus shi ne baban annabi Yahaya alaihi salam. To shi ma ɗin kuma matarsa bakarara ce, dama mun faɗa cewa da ita Hannatu da ita Ashiya'u ya da ƙanwa ne, kuma dukkansu sun yi aure amma ba su haihu ba. Ita Hannatu ta auri Imrana, ita Ashiya'u ta auri Zakariya'u. To sai zamana dukkansu har sun tsufa ba su haihu ba. To annabi Zakariya'u ashe abin yana damun shi. Lokacin da ya ga ƙanwan matarsa ta haihu, kuma ita ma tsohuwa ce, sai shi ma sai ya roƙi Allah. Ya roƙi Allah kamar yadda Alƙur'ani ya gaya mana hunalika da azakari ya rabbahu.
Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم a lokacin da annabi zakariya'u ya ga cewa ubangiji mai girman iko ya arzuta yayar matarsa hannatu bintu faƙuza da samun haihuwa ta ɗiya mace mai karamomi maryam bintu imran alaihassalam da a zakariya'u rabbahu sai annabi zakariya'u shi ma sai ya ɗaga hannu ya roƙi ubangiji an ce tashi ya je ya shiga cikin masallaci ya kulla ƙofofi, yana ta munajati da Ubangiji, yana ganawa da shi, sai yana cewa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan ba. ya Ubangiji na, ina roƙonka ka bani zuriya tsarkaka ko kuma zuriya tsatsarka daga gare ka, kamar yadda kaiwa ’yar uwar mata ta tsohuwa bakarara baiwa da haihuwar ɗiya ta mace. To Allah mu ma ka ba mu innaka sami'ud du'a'i hakika lallai kai kadai ne maji roƙon bayi asma du'a'i ya mujibu anadatul mala'ikatu sai kuwa mala'ika jibrilu ya kiraye shi wani zai ce an ce fanadatul mala'ikatu kuma an ce mala'ika jibrilu ya kiraye shi wato mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku su kuwa laraba in za su kira shugaba da lafazin jam'i suke kiran shi ko fira ake ma an mutum babba ne za ce a ranka ya daɗe an ce kuna kiranmu, ranka ya daɗe mutane suna miƙa jinjina gare ku, Allah ya saka muku da alheri, in mutum ya kai girman sai kai ba a kiran shi da sunan mutum ɗaya, da sunan jama'a ake kiran shi, saboda dalili kullum yana tare da jama'a, to sai ya zama shi kaɗai ma jama'a ne, to fana da tul mala'ikatun nan, mala'ika Jibrilu ne shi kaɗai. lokacin da annabi zakariya'u ya shiga masallaci ya kulle yana cikin sallah kawai sai ga wani saurayi kyakkyawa ya shigo haka sai gaban shi ya faɗi shi jibrilu ne wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a lokacin shi yana tsaye yana sallah a cikin masallacin qudus sai wannan mala'ika jibrilu ya ce da shi inna allaha yubashshiruka bi haya lalle haƙiƙa cewa ubangiji yana yi maka albishir da samun haihuwar ɗa namiji har suna ma ya sa masa sunansa Yahaya kuma annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah ala nabi na alaihi salatu wassalam lam naj'al lahu min qablu samiya kamun shi ba mu taba ba wani suna Yahaya ba shi kadai ne Yahaya a zamaninsa kafin bayyana shi babu sai dai bayansa ne ake ta samun Yahaya amma kafin annabi Yahaya babu wani Yahaya a duniya kila malamai suka ce an sa masa suna Yahaya ne saboda Allah ya raya bakararancin babarsa da shi wasu kuma suka ce a an sa masa yaya ne saboda zuciyarsa ta cika da ma'arifa da yawa don kusan shi ya tarbiyanci annabi isa kuma shi ya rina shi a kogin urdun mutum ne mai tsananin gudun duniya mutum ne mai tsananin sanin allah wasu kuma suka ce a'a saboda shahidi ne shi yasa allah ya ba shi suna yahaya saboda su shahidai rayayyu ne a kodayaushe kuma annabi yahaya alaihi salam shine farkon wanda ya fara gazgata annabi isa alaihi salam tun annabi isa yana da shekara uku ya gazgata shi tsakaninsu kuma shekara uku ne annabi yahaya ya girma annabi isa da shekara uku kuma mahaifin annabi yahaya shine annabi zakariya'u shine ya roƙi Allah kamar yadda muka faɗi bayan kakar annabi isa wato hannatu ta ɗauki cikin babar annabi isa wato maryamu alaihassalam to sai babar annabi haya ita ana kiranta ashiya'u ba ta samu ciki ba ta tsufa kuma to sai mijinta annabi zakari ya'u sai ya roƙi allah allah yadda ka ba ‘yar uwar matata haihuwa allah ni ma ka bani sai allah tabaraka wa ta'ala amsa masa ya zakari ya'u inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya lam naj'al lahu min qablu samiya wato annabi yahaya ɗa yake wurin ƙanwar mahaifiyar sai da maryam kaga kamar kawu yake wurin annabi isa kenan to kuma mahaifinsa shi annabi zakariya'u ya ga imtihani kwarai kwarai da gaske domin lokacin da ita sai da maryam ta girma lokacin da ta haifi annabi isa alayhi salam sai imtihani ya zama ba ita kaɗai ba ce har da shi inda a wurinsa take dama mun gaya muku cewa malaman masallacin Kudus kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya ɗauki sai da Maryam to abin bai yi ba Allah ya ba shi annabi Zakariya'u to ana ganin ta haihu kawai sai aka ce ai shikenan eh shikenan maganganu dai marasa ma'ana suka rika fitowa daga bakin malamai da jahilai da wawaye da sakararru annabi Zakariya'u bai kuta ba har sai da ta kai ya gudu daga garin aka bi shi ana neman shi wata itaciya ta buɗe cikinta ya shiga ciki ta kulle ana nema sai shaidan ya zo ce ya shiga nan aka sa zarto ko aka yanka tsakiyar bishiyar zarto ya kai zai taɓa jikinsa zai buɗe baki ya ƙara sai Allah ce in kai ƙara za mu goge sunanka a cikin diwanin annabawa haka aka yanka shi ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam to yan uwa lokaci ya fara hararan mu za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba kuma daga inda muka tsaya Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin koyi da shi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal giyasu likulli khaifin wajalin يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله محيي الظلام بنوره وعتى بخير شفائه وعلى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه